أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya ƙaddar rayuwarmu muka sake haɗuwa a yau asabat biyar ga watan takwas shekara ta alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ta yi daidai da ashirin da hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wanda Allah ya ƙaddara muna gabatar da darasi akan abin da ya shafi ta'alim na wasu ayoyi a cikin alkur'ani sati da ya gabata mun tsaya akan shafin innal ladhi alladhina yaquluna rabbana innana amanna zuwa karshen shafin innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adabin alim Allah madaukakin sarki ya sake faɗan siffar su yace ulaiikal ladina habita amaluhum fid dunya wal akhirah waɗannan da suke yakan annabawa suke kashe wasu annabawa ba tare da wani haƙƙi ba sannan suke kashe waɗanda suke tashi suke da'awa ko suke tafiya don ɗaukar kalmar Allah Allah ce to a musu bishara da azaba mai radadi kamar an ce suwaye Allah ya ce ulaiikal ladina habitat amaluhum waɗannan su ne wanda Allah ya shafe ayyukansu duk abin da suka gabatar na aiki Allah sai ya goge shi fi duniya a cikin rayuwar duniya wal akhirah da kuma abin da za su tarar a gobe kiyama Allah ya goge dukkan ladan su sai dai su sami alhaki wa ma lahum min nasirin ba su da wani wanda zai taimake su dangane da azabar da Allah madaukakin sarki zai musu to karatun mu na yau za mu tashi ne akan kunda Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu bayani yake cewa ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون يتي ألم ترى شن بك جنبا يا كمن ذا الله صلى الله عليه وسلم إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب زواجا إلى إلى حال اليهود زواجا حالا يكو ينهي يهودا wa'yanda aka ba su wani kaso daga cikin littafi littafin attaura Allah maɗaukakin sarki ya ba su wani kaso na ilimi a ciki yud'auna ila kitabillahi ana kiransu zuwa ga littafin Allah liyahkuma bainahum domin ai hukunci a tsakaninsu sun mai tawalla fariqun minhum sai wasu daga cikinsu suka juya baya wa hum mu'ridun alhali suna mi suna kau da kai dangane da hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan ya faru ne dangane da wasu ƙabilun yahudawa guda biyu bayan Allah maɗaukakin sarki ya saukar da hukunci na arrajim a cikin littafi na attaura kuma ƙur'ani ma da ya zo ya maimaita wannan arrajimun duk da cewa ita aya ta arrajimu Allah maɗaukakin sarki ya shafe ta amma hukuncinta kuma Allah ya tabbatar da hukuncin har zuwa ranar kiyama shine akwai aya da ake cewa ash-shayku wash-shaykatu fa in zana ya farjumuhuma baqtatan nakala min Allah wallahu azizun hakim wannan ita ce aya da aka shafe amma na hukuncin ta kuma yana nan shine mai aure namiji da mace idan suka yi zina to za a jefe su hukunci ne daga Allah madaukakin sarki saukar to wannan shafaffiya ne babu ita a cikin alkur'ani amma malamai sun nakalto ta sun ce tana daga cikin ayoyin da aka shafi sannan akwai hadisin da kuma ya tabbatar akan arrajimu wanda yake da aure in ya zina za a jefe shi shi ma akwai so da suka zo suna ta husumar cewa gashi wasu daga cikin manyansu sun yi zina ya za a musu dama su sun kware wurin canje hukuncin allah maɗaukakin sarki in Allah ya ce musu su yi kaza sai su fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum to wannan duk ya faru duk abin da Allah madaukakin sarki ya ce su yi sai su juya to da suka zo sai suka ce za su yi zobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu hukunci da ya zo ya faɗi irin hukuncin da za a yi sai suka ce a'a su ba samu wannan a cikin littafin su ba sai aka ce fatu bi taurati fatluha in kuntum sadiqin ku zo da ita a taurar ta ku karanta in ku masu gaskiya ne da suka zo suka karanta aka samu ayatul rajm a ciki kuma aka zartar da wani hukuncin sai wasu abun bai musu daɗi ba sai suka juya baya suka iya yarda da wannan abun suka ce ai kawai kaza kaza kaza kaza suka yi wannan to su yahudawa dama mutane ne masu husuma da ƙin karɓan gaskiya to shi yasa Allah madaukakin sarki yace shin baka ga bi ma'ana shin labarin su bai zo ma kaga su din ma a lokacin nasa yace baka ga wa'anda muka ba su wani kaso na littafi ba yud'auna ila kitabillah ana kiran su dangane da littafin Allah li yahkum bainahum domin ai hukunci a tsakanin su amma mi Allah yace sun mai tawalla fariqun minhum sai wani yanki daga cikin suka juya baya wa hum mawaridun alhali suna masu bi girman kai da kin karban gaskiyar Allah ya ce zalika bi annahum qalu yace wannan ya kasance ne qalu domin lalle cewa su sun ce min lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat ai wuta ba za ta shafe mu ba face wasu 'yan kwanaki ƙidaddadagu su ne kwana arba'in da ubanninsu suka bauta wa gumaka wannan kwana arba'in din da suka bauta gumaka suka ce iya su ne Allah zai kona su a wuta amma banda su su dama sun ce su yan aljanna sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ƴaƴan Allah ne ko mu ne abin soyuwarsa mu ne abin da ya fi so wa iyaz billah a wani gun suka ce layyada kullar jannata illa man kana hudan aw nasara ba ma mai shiga aljanna sai ka zanto ba yahude ko ba nasara amma Allah madaukakin sarki yake tilka amaniyyu wancan wancanan kashi ne burace burace su to dan haka sai suke rayawa cewa ai lanta masanan naru illa ayyaman madudat wuta ba za ta ma taɓa shafarun ba sai wasu 'yan kwanaki idaddigaggu shi ne kwana arba'in ɗin da suke rayawa iyayensu sun bauta wani ancestors ɗin sun bauta gumaka a wannan sun bauta wani abu da ba Allah ba da haka iya wannan kwanakin ne Allah ne zai kona su a cikin wuta sai Allah ya ce wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftaru ai abin da suke kagowa ya rudar da su akan addinin su suna kagowa magana ne da basu da madogara a cikin addinin Allah to shine dalilin da amin ya sa ya rudar da su gabarin addininsu suka gagara fahimtar addini Allah maɗaukacin sarki ya ce fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fi fa kaifa haluhum yaya halinsu zai kasance wa nadamihim da nadamarsu li yawmin la rayba idza jama'nahum idan mun tattara su li yawmin la rayba fi ga ranar da babu kokwanton zuwanta la shakka fi fi qiyamiha babu shakka a cikin zuwan wannan ranar ita ce ranar alkiyama to ya halin su da zamu su zai kasance in suka ga kansu a cikin wannan ranar wa wufiyat kullu nafsin sannan za a saka wa kowace rai ma kasabat abin da ta aikata imma khairan wa imma shairan Allah ya ce hum la yuzlamun alhali ba wata rai da za a zalunta duk wanda ya fama yamal mithqala dharratin khairan yara wa mai yamal mitsala zarratin sharran yara duk abin da mutum ya yi daidai da kwayar zarra ne na alkhairi Allah ya ce ya rahu zai ganshi sannan duk abin da mutum ya aikata daidai da kwayar zarra ne na sharri Allah ya ce ya rahu zai ganshi amma Allah da yake shi Allah maɗaukacin sarki mai adalci ne mai tausayi ne mai rahama ne sai mutum ya ga ya aikata abubuwan da suke da tarin yawa amma Allah sai ya duba ta wani wajen akar wata fuska ta daban wani aikinsa da yake yi a ɓoye yana bauta Allah maɗaukakin sarki ba wanda ya sani ko yana yin sadaka wanda yake ba su ma shi bai san a waye ba ba su ma ba san wa yake ba su ba ko ba yana nuna mutane ba wannan ciyarwa da yake sai Allah ya ga wannan abin da yake ya tausaya mar ma damar a cikin ayyukan da yake babu shirka wallahi ya sashi a aljanna ba tare da azabta da shi ba Allah madaukakin sarki yace ulillahumma malikal mulk ul ka gaya musu ya kai manzon Allah Allahumma ko ul ka faɗa ka ce Allahumma ya kai Allah malikal mulki kai ne mamallakin mulki kai ne kake da iko akan mulki tutil mulka man tasha kana bada mulki ne ga wanda ka so wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma kana fizge mulki ko ka hana mulki ga wanda ka so amma mu sani wallahi yau Allah ya baka mulki ba fa soyayya ne ka sa ya baka ba ya baka ne domin ya jarraba ka saboda mai mulki dole sai ya zo a daddaure duk a wannan centuries din da muke ciki ba wanda ya kai sahabi saboda su ne ƙurunin faddala amma manzon Allah ya faɗi wasu sahabbai da suka yi mulki ya ce a daddaure za su zo ranar gobe kiyama adalcinsu shine zai sunce su shin muna da wanda suke kwatantawa ba mu da su wanda zai kwatanta mana ma sai ce sai ya aiki da ni constitution ne tukunna zai iya dagawa ya ce mi sai mu ce a wane yana aiki da constitution yana ba kowa hakkinsa a yi mai adalci ba wani adalcin da ya kai adalcin mutum ya karanta qur'ani ya hukunci da ciwon lai amma wanda suke aiki da hadisan manzon Allah da ayoyin Allah manzon Allah ya ce wani zai zo a daure saboda mulki da Allah ya bashi adalcin da yawa mabiyansa wallahi shi ne zai min shi ne zai sunce shi a gaban Allah Ubangiji mu sani akwai irin su Umar bin Abdul Aziz wanda ya mulkin da har yanzu ba a ƙara samun wani wanda ya mulki irin na Umar bin Abdul Aziz ba yana daga cikin jikanu da suka biyo na Sayyidina Umar sunan ma ya ci suna ne nasa kuma shi ma mahaifiyarsa sunanta fatima to sai dina ai shi umar bin abdulaziz shi ne tsabar adalcinsa a mulkinsa za ka iya samun zaki yana kiwo da barewa a buɗa kaga kura tana kiwo da akuya babu wani abu naman daji da zai iya cutar da wani saboda ya tabbata daga cikin irin risar da malamai suke suka ce ya tabbata cewa irin halayyar da muke yi irin halayyar da dabbobi ma suke a zamani idan muka ga cewa dabbobi sun ɗaya yana cutar da ɗaya to wallahi haka mu ma a cikin mu muke to shi yasa a wannan lokacin za dabbobin ma ba sa iya cutar da 'yan uwansu umar bin abdulaziz ya yi ƙoƙari ya kwatanta adalci kuma duniya ta ilimi take alfahari da abin da yi da haka ya allah ko za ka jarabce mu da mulki kai riko da hannayenmu wurin aikata abin da ya dace amma duk wanda ya samu dama a matsayinmu na 'yan adam wallahi yana ji da kansa kuma yana so ya ga ya taka wani kuma wannan ba zai fushe shi ba a gaban Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce wa manzo Allah ya faɗa Allahumma malikal mulk ya Allah kai ne mamallakin mulki tutil mulka man tasha kana bada mulki ga wanda ka so wa tanzi'ul mulka mimman tasha ka fizge mulki ko kuma ka hana mulki gami ga wanda ka so duk wanda Allah ya ya so ya hana shi zai hana shi wanda ya so ya bashi zai bashi ba wanda zai ce wani mai yasa la yus'alu amma yaf'alu la yaf'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu ba a tambayar aiki dangane da ni ai ba a tambayar Allah dangane da abin da ya aikata amma mu ƴan adam Allah sai ya tambaye mu wallahi yace wa tu'izzu man tasha' ya Allah kai ne wanda kake daga darajar wanda ka so wa tuzillu man tasha ka kuma kaskantar da wanda ka so sai rayuwar duniya za ka ga wani wani duniya ne ma take ganin sa madaukaki amma wallahi makaskanci ne wani kawai kudi ake jera da shi a cewa na madaukaki ne Allah ya bashi Allah ya sallame shi a duniya to ya sallame shi a can ya sallame shi ba wani ya ce ba asarar da mutum zai yi ya mutu bai iya karanta ƙur'ani ba ya ce duk duniya babu asarar da ta kai mutum a ce bai iya karanta ƙur'ani ba wani ya ce wai wanda bai iya karanta ƙur'ani da ya yake rayuwa ne saboda shi duk masifar da ya shiga da cakwaniyar rayuwa in ya zo ya karanta ko shafi ɗaya ne sai ji Allah ya wanke mar wannan damuwa da haka akwai akwai daɗi akwai kwanciyar hankali akwai nutsuwa kai hatta lafiya ta ido da gabai wallahi mutum mai karanta qur'ani Allah na bashi da kuma lafiyar murya kaga mutum ya tsufa abokanan rayuwarsa abokanansa na shekaru in suna magana ba a ganewa amma shi saboda qur'ani in yazo yana magana ka ce wani kamar ya karamin yaro muryarsa cakwai in yana karanta qur'ani da haka mu rike karanta qur'ani mu rike ma'anoni ana alqur'ani wallahi tallahi shine daukaka babu wani daukakan da ya wuce mutum ya san menene littafin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yace biye ji karkai yace dukkan dangin alkhairi suna hannunka ya Allah innaka ala eh innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne akan komai tulijin laila fil nahar daga cikin ikon da Allah madaukakin sarki yake da shi ga na zahiri da ya babu tulijin laila yana shigar da dare fil nahari a cikin ni a cikin yini yanzu dare ne malamai suka ce dama abin da aka fara halitta dare ne sai kuma ni sai yini shi yasa in dare ya zo yanzu a ka'ida yanzu muna daren lahadi ne saboda yawanci wa min ayati ta ce al-layl wan nahar duk abin da za a ambata sai a ce al-layl sai a ce an-nahar dare ne yake fara zuwa kafin kafin yini to da haka Allah madaukakin sarki yace tulijul layla fin nahar ko in ce Allah madaukakin sarki kamar yadda ya ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace tulijul layla fin nahar kana shigar da dare a cikin yini ɗazun nan muna zaune a nan da rana da komai muna gani amma slightly slightly a hankali sai gashi har duhu ya shiga yanzu wannan duhun ma in muka jira nan da awa ɗaya biyu sai mu ga duhun ya ninka ne yanzu da muke ciki in ka kwanta kai bacci lokacin da ka tashi asuba ka yi sallar asuba gari yana sha sha sha kafin ka fito a masallaci sai ka kana iya hangowa na nesa to wannan shine tulijin laila في النهار وتولج النهار في الليل kuma ni yake shigar da ni yini a cikin dare shine wannan jujjuyawar dare da yini din shi ma na daga cikin ayoyin cewa akwai mai yin hakan ba mutum bai isa yi ba shine mahalicin wa tukhrijul hayya min al mayyit kuma kai ne wanda kake cirewa rayayye daga cikin matacce wannan malamai suka ce shine Allah maɗaukakin sarki shi yake fidda annutufa ruwan maniyi daga jikin ɗan adam da rai shine wa tukhrijul hayya min al a wata siffar kuma wasu za su ce Allah yakan mi yakan cire wanda bai da imani daga mai imani amma abinda wannan aya take nufi shine Allah maɗaukakin sarki yake cirewa ruwan maliyi daga cikin mutum sannan wata kuridul mayyita min alhayy sannan yake cire mi tukuridul hayya min almayyit yake cirewa abu mai rai daga mai matacce shine yake cirewa mutum daga ruwan maliyi wata kuridul mayyita min alhayy kuma yake cirewa matacce daga mai rai shine yake cirewa ruwan maliyi daga abu mai rai daga ɗan adam kenan kunga an samu ɗan adam min nutsufa daga ɗigon ruwan mani sannan shi ɗan adam ɗin kuma du ya ƙara ne ya ƙara fidda wannan nutsufa ɗin ruwan mani sai ya zamto mi shi wannan nutsufa ɗin ba abu ne mai rai ba sai ya haifar da abu mai rai abu mai rai kuma duk ya ƙara haifar da ni shi wannan nutsufa ɗin abu mara rai to shine abin da wannan ayar take magana a kai wa tarzuqu man tasha kuma ya Allah kai ne wanda kake azurta wanda ka so bi gairi hisab ba tare da wani iyakancewa ba ba tare da wata ididdiga ba Allah madaukakin sarki in ya ga dama dare ɗaya zai kawo ma hanyar da za ka yi arziki kuma ka zama mai arziki ba wani wani hidimar ƙididdiga ko wani shan wahala kawai in Allah ya rubuta za ka yi arziki a yanzu nan za a kira ka ashe ma ana buƙatar abu kaza a tura ma kuɗin ka je ka so ko kuma kana da wani abu a zo a ce ko nawa ne za a iya saya a baka ko kuma Allah ga dama a cikin gidanka za ka zo tono ka samu gol sai a gaya za ka yi duk Allah zai iya ma abin da ya ga dama Allah shi ya san hanyoyin da zai azurta ka ba tare da shan wahala ba ko wani ƙididdiga a ce sai an yi lissafi shi Allah ba ruwansa duk wanda ya ga dama ba shi yake Allah ya ce la yattakizu almu'minun alkafirina awliya min dunil mu'minin la dinnan da tazo la annahiya ne ta hamice Allah ya ce la yattakizu almu'minu yace kada mumini ya riƙi kafirina ya riƙi wa alkafirin ya riƙi min kafiri auliya shine wanda yake majibincin al'amuransa min dunil mu'mini koma baya mumini kada mutum yana mumini ya zamto wanda ya wallawa al'amurorinsa ya fi yarda da amincinsa ya ringa cewa ai kaza kaza misali a shekarun baya an yi wani program na yan fawa sai ake cewa ai shi wannan vice president gashi fasto ne ko profesa amma na ƙoƙarin da ya yi wurin biyan kuɗi shi musulman da aka kawo ba ta yi ba sai na ce wani to ai allah ya haka ne domin ya jarraba imaninmu da ita wanda ya batan da mu da muke bin ka sani shi kafiri da kake gani iya tsafukum ya kunu lakum a'da inda ya samu dama a kan wallahi sai ya zama abokin gaba a kan tunda an wannan watannin kafirin da ya samu dama haka kawai ya rubutu ya tura ma bilisar ɗin duniya ya ce ai ba abin da ake a ƙasar najeriya face musulmai suna homicide suna kisan gilla a waɗanda suke ba musulmai ba kuma duniya ta yi sounding a kan maganar kuma babu ita a ƙasa me yasa ya yi dama ya samu an aminta da shi ya harba wasu wanda suke ƙasar suke da hankali sai suka ce wanda ya rubutun nan bai da hankali inda amirkan za ta kawo hari possibly su ma da suke ba za ta san ina ne ariyar da ba babu arna ba tunda arewan a cikin arewan take da arna kuma ya ce arewa zai yaƙa duk inda mafi ya nuna mar arewa ne zai iya zuwa cansa ka sani ko ya harba cikin jos kuma jos ɗin ma ya zanto ba northern jos ba ya harba shi southern jos dusu ne a wurin miyayi ya kashe su ko a harba wani yanki na taraba ƙauyukansu na arnan nan a kashe su ɗin aka kashe to da haka ita fitina dama Allah maɗaukakin sarki cewa eh wacce ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina da in ta zo ba ta shafan wanda suke zalunci kaɗai da haka kullum shi yasa ake ta roƙon Allah kaza in malami ya nasiha akan ka ashe kuɗi aka ba shi sai ka ce shi mai magana shi aka ba kuɗi kuma in aka yi masifar kan talaka za ta koma Allah maɗaukacin sarki ya ce kada mumini ya riƙi kafiri majibincin lamuransa min dunil mu'minina koma bayan mumini ma damar akwai muminin to kar mutum ya zo ya ce a aini na fi yarda da wani aini kaza kaza kaza wa mai ya fa'al zalik duk wanda ya aikata haka Allah maɗaukakin sarki ya ce falaita min Allahi fi shay'in ai inna Allah qad bari'a minhu ya Allah madaukakin sarki ya barranta da shi shine falaysa min Allah fi shay'in ba shi da wani rabo a wurin Allah illa sai dai ne wanda ya aikata hakan illa an tattaku minhum tuqa sai dai in yana jin tsoron wani abu ne a tattare da su misali Allah ya jarabci mutum yana cikin su ne tsilim a gari ko wata anguwa wanda ma in ya zo ya nuna shi ya nuna shi baya yi da su kamar yanzu su za su iya zuwa tsakiyar gari tsakiyar gunda duk musulmai ne a sayar mai gida ya zo gina ko ya iya yadda da kowa gidansa ma ya hana kowa shiga amma musulmi za su kyautu kamar a yi mu'amala da shi amma ba musulmin da ya isa ya tafi cikin garin arna tsakiyar garin da kakanninsu ne suka kafa shi su baka guri ka gina gida kuma ka fito kana bayyana addininka wallahi ba za ka yi rayuwa ba sai sun kashe to shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ce illa an tattaƙo minhum tuqa wanda yake jin tsoron irin wannan zaman tare da su to babu laifi ka bayyana musu soyayyarka a gare su ka nuna musu musulunci ya baka damar mu'amala da su musulunci ya baka damar kyautata musu eh haka ne kai ka nuna musu ma har soyayyar ma za ka kana son su kuma kana bin bayan sa al'amurori da yawa amma saboda mi Allah maɗaukacin sarki yake cewa duk wanda ya yi hakan shi Allah maɗaukacin sarki ya san wanda ya da gaske ya bayyana a gasken haka ne ko ƙarya ne ya bayyana ɗin yana son zuciyarsa ta aminta ko ba ta aminta ba to Allah ya sani shine Allah madaukakin sarki aka yace wa yuhadhirukum Allahu nafsa ai Allah madaukakin sarki yana tsoratar muku da kansa bi ma'ana Allah yana tsoratar muku azabar da za ta riske ku idan kuka karya dokarsa wa ila Allahi al-masir kuma makoma tana da Allah ne gare shi za a koma duk wanda ya bijirewa dokar Allah wallahi in ya mutu ga Allah zai koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gare shi muke kuma gare shi zamu kuma Allah madaukakin sarki yace qul in tukfu ma fi sudurikum yace idan kuka koye abin da yake cikin zukatanku mimma nahakum Allahu anhu cikin abin da Allah madaukakin sarki ya hane ku sai yace kama walatil kufar kamar jibintar kafirai rikansu majibinta al'amuranka mutum in ya ɓoye abin da yake cikin ransa au ta zaharu zalika ko kuma ka bayyana hakan ya alamullah to wallahi Allah ya sani bi ma'ana idan kana cikin irin wannan yanayi sai ka bayyana wannan kafiran soyayya da muwala da sauransu saboda ni kana tsoron kanka da dukiyarka shi yasa ya ka musu wannan soyayya in an zo za a ce a wannan dan amana ne musulmin amana ne za su kare ka to wannan shine abin amma ba in mutum ya nuna kuma zuciyarsa ta zama mutma'innun da abin da yake faɗa wallahi Allah ya sani shi yasa Allah ya ce ya alamu Allah Allah madaukakin sarki ya sani wa ya alamu ma fi samawati wa ma fil ardh kuma shi Allah ya san abin da yake cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai wala yakfa ala Allah min shay'in fil ard wala fis sama babu wani abu da yake kuya ma Allah da yake cikin sammai ne ko ƙasa komai Allah ya sani Allah madaukakin sarki yace wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne dangane da kowane abu da haka wannan shi ne ƙarshen karatunmu na yau abinda na faɗa daidai ina roƙon allah maɗaukacin sarki ku tara mu a cikin lada wanda ne kuskure kuma ina roƙonsa ya gafarta min ƙarancin sani ne سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته